sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan, dayar fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman sunna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya, tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin. Kamar yadda darar fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darun fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darun fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darun fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darun fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin har ila yau darul fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faza ko kuma e-naira don sauwaƙawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul tsarin sikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida tarin fikiri ta kuce domin yaɗa suna.
da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ka sa musulunci yayi gaba.
الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمجر در الله منهدو أيو goma sha goma daidai ko? goma sha ɗaya goma ko? goma ga wata ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi inda muke gabatar da alkur'ani karatunsa da tafsirinsa allah ubangiji ya mana katari da dacewa da daidai wajen karatun alkur'ani da daidai wajen fahimtarsa da kuma daidai wajen aiki da shi za mu tashi ne a aya ta ɗari da goma sha ɗaya cikin suratu albakara mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah maɗaukakin sarki ya ce suka ce wato su ahlul kitabi ai babu wanda zai shiga aljanna sai dai wanda ya kasance ba yahude ko wanda ya kasance ba na tsari waɗannan kaɗai ne za su shiga aljanna sai Allah ya ce kul ka ce da su hatu burhanakum ku zo da hujjar ku mana dalilin da zai tabbatar da gaskiyar wannan magana da kuke faɗa in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya ne bala Allah ce ba al'amarin yake ba yadda gaskiyan al'amari yake shine man aslama wajhahu lillah duk wanda ya miƙa wuyansa bi ma'ana ya fuskantar da kansa ko fuskarsa ga Allah yana mai miƙa wuya da ikhlasin bauta zuwa gare shi wa huwa muhsin kuma alhali yana mai kyautatawa yana mai kyautata bauta ta hanyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan falahu ajruhu inda rabbi to wannan kan yana da ladansa a wurin ubangijinsa wala khawfun alaihim kuma irin waɗannan ne babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma ba ka bakin ciki Allah ya ce daga cikin maganganu na ahlul kitab maganganu na abatil da akazi maganganu na ƙarya maganganu da ba sa da tushe balle makama dangane da addini suna cewa aljannatu khalisatul lahum wa liman ittaba'a millatahum ai aljanna ta su ce kadai da wanda ya bi addinin su duk wanda bai bi addinin su ba to ba zai samu aljanna ba domin don su aka gina aljanna shine ma'anar wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai dai wanda ya kasance ba yahude ko ba nasare wannan maganar kamar yadda malamai suke cewa balaga ce kawai ta isa ta alqur'ani ba wai haduwa suka yi sai suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare a'a ai ba yahude bai yadda ba nasare ma zai shiga ba ba nasare ma bai yadda ba yahude zai shiga ba kamar yadda ayar gaba za ta nuna mana a'a Allah ya hada a wurin ne saboda dukkan su abu iri ɗaya suke yi an fahimta tilka amaniyuhum shaci faɗi ne kawai to shi yasa ma'anar maganar ita ce wa qalatil yahudu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan wa qalatil nasara lan yadkhula aljannata illa man kana nasraniyan to shine Allah ya hada su gaba ɗaya musu kuɗin goro wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan na ɗan yahudawa kenan au nasara na ɗan nasara an fahimta yahudawa su sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ba su ce hadda ba nasare zai shiga ba nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasare sai suka shiru ba su ce hadda yahudu ba to amma da yake duk maganar su ta ƙarya ce kuma duk matattarar makomarta ɗaya sai Allah haɗa aure ɗaya wa kalu lan ya dukula aljanna don haka in mutum ami ne bai fahimta ba sai ya ɗauka ba nasare yana ji cewa da shi da ba yahude ne kaɗai ɗan aljanna ba yahude yana ji da shi da ba nasare ne ɗan aljanna alhali ba abun haka ba ne su a tsakanin su ma ba su yadda junansu sauran za su shiga aljanna ba kowa yana ji tasa ce shi kaɗai ina fata an fahimta irin waɗannan maganganu mun saba jin irinsu a wurin yahudawa da wurin nasara Allah ya gaggaya mana a baya kamar faɗin su wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun su addinin su na rudi ne abinda su suka kirkira kuma sai zai rude su sai wani ya fara faɗa wanda ya ji shi a farko zai dauka zai gane ƙarya ne fa amma aka saba da faɗa shi ma sai zai faɗa shine wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda su suka kirkiro sai ya yaudare su sai ya rude su kuma sai su ci gaba da yadawa kuma kowa ya zauna a kai daga cikin irin waɗannan abatil din maganganun su shine maganar cewa nahnu abna'ullahi mu ne ƴaƴan Allah wa ahibba'uhu kuma mu ne masoyan Allah duk wanda ya saba da jin maganganun nasara da yahuda ya saba jin irin wannan magana a ce su ne children of god ko wani kafe zai tsaya sai ce shine prophet of god haka prophet din yake amma prophet din baya tasowa sai an zo siyasa wane ba zai ci ba wane zai ci wane ba zai ci ba wane zai ci sai su ta yi daga baya sai sun faɗi sai wani profetin sai sake bullo shi waɗancan duk ba daidai suka yi ba to waɗannan maganganu da suke yi shaci fati ne waɗanda ba sa da asali wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan in ba kuma ta mun yi maganan mun yi bayani akan ma'anan hudan aw nasara wannan akan jam'i ne hud jam'i ne na yahudi nasara jam'i ne na nasrani don haka da aka ce illa man kana wannan man din yana iya daukan mufrad yana iya daukan jam'i shi yasa yace bai ce illa man kanu hudan ba ina fata an fahimta illa man kana hudan aw nasara bi ma'ana illa man kana yahudiyan aw nasraniyan amma tunda an hada su sai aka bar shi a jam'i hud ba wai na sunan annabi hudu bane da yace wa ila wa ila adin aqahum huda ba shine hudan din nan ba wancan annabi hud daban waɗannan su kuma yahudawa daban su ana kiransu suna yahud li'annahum yantasibuna ila yahuda wa huwa ahadul asbab aw ahadu abna'i yaqub alayhi salam ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yaquba ƴaƴan annabi isra'il kenan shine yahuda to sai aka cire zal din sai sa yahuda sai suke ce sune yahudu an fahimta to shine ma'anar illa man kana hudan ko kuma ma'anarta saboda sun ce inna hudna ilaik inna hudna ilaik so wannan shi yasa suka zama yahud to Allah ya ce su sun ce ba yahude kadai shi zai shiga aljanna nasara ma sun ce ba nasara kadai zai shiga aljanna nasara duk inda ka je an ce kamar yadda wani jiya yayi tambaya ana bayani akan ma'anar addinin kirista ne amma me yasa a musulunci a alkur'ani ba a ce musu kiristoci sai dai a ce musu nasara a wurin bahaushe gangariya in ka ce nasara sai ɗauka bature ne amma duk wanda ya bi addinin kirista sunansa nasrani sunansu gaba ɗaya nasara duk a ƙur'ani in ka ji an faɗa ana nufi mabiya addinin kirista da turanci ana ce musu christians wannan christians din shine almasihi ko almasihiyun to amma alqur'ani ba a kiransu da wannan sunan saboda su ba masihiyun bane almasih shine annabi isa dan maryama alaihi salam ismuhu almasihu isa haka Allah ya sa masa suna to sun ce su ne mutanen almasihu amma mu a wurin mu musulmi su mutanen almasihu ne a'a mu ne mutanen almasihu saboda mu muka yi imani da almasihu da wanda almasihu ya yi albishir zai zo shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma su sun yadda da almasihu amma ba su yadda da wanda almasihu ya ce zai zo ba shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka wannan kin yarda da cewa da yi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad sai sa suka zama kafirai ga almasihu don haka su ba almasihiyun bane almasihi kuma shine christian wanda aka jingina shi ga jesus christ Christ din shine almasih in an ce Christian wato wanda ya jingina kansa ga masihiyya to kuma almasih shine annabi Isa dan kansa to Allah shi yasa sai baya amfani da wannan sunan saboda in ya jingina su gare shi kamar sun yi imani da shi cikakken imani kenan amma imanin da suka yi da shi bai cika ba imani kuma idan bai cika ba akan wani annabi to imanin ya rushe gaba daya irin sunan da za su ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd sun yadda da wannan annabin ba su yadda da wani ba to tunda ba su yadda da koda daya bane kuma dayan ba shine gaba dayan dungurungum din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya rusa musu gaba ɗaya imanin don haka ba za ka ce musu christians ba a qur'ani ba kuma za a ce musu wato mabiya addinin kirista ba sai dai don a gane amma qur'ani abin da ake ce musu nasara abin da yasa bahaushe yake cewa nasara bature yake cewa bature nasara shine saboda a wurinsa aka samu addinin kirista mu a nan najeriya asalin mu a da a nan kafin bature ya zo babu addinin kirista kuma ba a ma san da ita ba addinin kirista ya fara zuwa nan kasashen namu ne ko yankunan a shekarun 19th century exactly shekarun wato 1865 zuwa ya sama lokacin da turawa na mulkin mallaka suka fara jira a kasashen afirka suka fara zuwa lagos suka mai da ita colony ta zama tasu to sai suka zo da abubuwa guda uku suka zo da mission na addini wanda akwai fada-fada na kirista masu koyar da kiristanci fastoci wannan shine manufa ta ɗaya manufa ta biyu ita ce saboda manufa ta tattalin arziki domin saboda kama bayi a tafi da su a ji a mai da su bayi sannan da kuma ɗiban wasu daga cikin abubuwa na albarkatun ƙasa da muke da su a nan afirka da abubuwan da muke nomawa su kai can su je su ci manufa ta biyu kenan manufa ta uku shine dalili na siyasa saboda su cinye wurin ya zama ƙasar su su zama suna musu mulkin mallaka waɗannan su ne abubuwa guda uku da suka kawo su ga addini ga manufa ta tattalin arziki ga kuma manufa ta siyasa an fahimta so daga tsakanin shekarun 1865 yayi sama suka rinka yada addinin kirista shine kiristanci ya shigo to amma ba su taka kasar arewa ba sai 1900 inda suka fara zuwa Kano an gane wajen shekaru 35 kenan ana yi a can ba mu sani ba a nan arewa to zuwa shekarar 1902 ko shekarar 1903 shekara biyu ko uku bayan zuwa su Kano sai suka kulla Sokoto sai suka je aka yi yaki sai suka ci daular Usmaniya wanda a lokacin jikan Shehu Usman dan Fodiyo Sidi Attahiru shi yake mulki sai suka yi yaki suka kwaci mulkin da karfi sai suka kafa tsarin su to tun da suka zo a cikin su akwai evangelist akwai waɗanda suke karantar da addinin Kirista suka rika zuwa wurin waɗanda ba sa da addini suna mai da su kirista amma musulmi kan ba wanda za a je a masa a ce masa dama za a bashi wani addini dama shi kan da addini aka same shi to waɗanda ba sa da addini sai suka rinka bin addinin kirista su musulmi a lokacin da suka ga wannan suna ce wannan addinin nasara ne nasara kuma shine bature ana fahimta saboda wannan wani addini suke karantarwa malaman su na lokacin sai su da su wannan shine abin da kaji an faɗa a alkur'ani wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara ana fahimta da nan sai sunan nasara sai ya bazo a matsayin cewa su ne farar kujar fata turawa kenan to sai zama addinin kirista ana jingina shi da wannan ina fata daga yanzu kowa ya fahimta in kaji an ce nasara ana nufi mabiya addinin kirista وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان hudan. au nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai dai wanda ya zama ba yahude ko ya zama nasara sala ce tilka amaniyuhum ai tilka akazibuhum alfasida tilka akawiluhum albatila wannan su ne maganganunsu wannan shi ne shaci faɗinsu wannan shi ne gurace-guracensu amani jam'i ne na al'ummiya al'ummiya kuma shine wato tama'ul insan li shay'in la yumkinuhu al-husulu alai mutum yayi kwadayin abin da ya san ba zai samu ba amma yana fatan ina ma ina ma ina ma ya samu wannan shine al'amani jam'in sa kenan al'ummiya shine kwaya daya an fahimta ala laita shababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu yace ina ma da yanzu yadda na tsufan nan na farin gemu ina ma da gemun zai dawo baki ina ma da zan koma shagiri kafin in yi gemu ina ma da zan koma matashi saurayi dan bana bakwai fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu da sai in gaya wa samartaka ga yanda labarin tsufa yake zai yiwu a sai dai ka ga masa daga yanda kake ba ba za ka koma ba wanda ya tsufan kenan fa ala to shine Allah madaukakin sarki yake cewa irin wannan shine amaninsu sai su ce mu ne yan aljanna in an zo aljanna in an je in ma za mu shiga wuta lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat yan kwanaki kadai za mu yi kwana hudu kwana bakwai kwana arba'in daga ba mu koma aljanna a a nan duniya mu ne ƴaƴan Allah wane ma dan Allah ne wane ma irin waɗannan duka amani ne abin da sun tabbatar ba haka ba amma su ci gaba da faɗa kuma su ɗora kansu a kai to shine Allah ce duk abin da kake yawanci daga wurin Yahudu da Nasara dangane da abin da ya shafi magana akan addini ko akan Ubangiji na rabonsu su a lahira galibi amani ne gurace gurace ne kawai da sa cewa mu ne muke da kaza mu ne muke da kaza alhali ba su da tabbacin za su samu ko ba za su samu ba shine Allah ya ce qul hatu burhanakum kace da su ku zo da hujjar al-burhan shine ad-dalil wal hujja wato duk abin da shi za a tabbatar da wata magana shine burhan in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya ne akan abin da kuke faɗa shine Allah ce bala ya warware maganar gaba daya duk abin da suke faɗan nan ba haka bane an fahimta ko wannan wannan ibtal ne ka rusa wancan sai ka faɗi wani dabu daban an ce alaisa Allahu bi ahkamil hakimin in zaka amsa zaka ce zaka ce na'am ne a sai dai ka ce bala an fahimta yawwa idan an ce da kai alaisa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al mauta idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai amsa wa qur'ani sai ce bala an fahimta yawwa ashe ba Allah ne yafi kowa hukunci ba sai ka ce eh Allah ne kaga ba za ka ce a'a ba na fahimta ana ina fata an fahimta eh Allah ne yafi kowa hukunci alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta shin ba wannan shine yake da iko ya rayar da matattu ba in ka ce eh kai shiru yana nufin eh ba shine zai iya ba kenan sai ka ce a'a an fahimta ko kuma ka ce e in sai ka ƙara bayani saboda abin da ka faɗa amsar ka ya fito fili to hausa ba ta da wannan fasahar da daga kaji mutum ya faɗa za ka gane ne sai an ɗan ƙara bayani to amma a larabci kana ce bala to ka rusa maganar baya ko baka kawo jumlar gaba ba maganar ta cika an fahimta don haka abin da suka faɗa can suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara an gama magana sai Allah ya ce bala wani maganar duk ba ta take ba ga ta gaskiyar man aslama wajhahu lillah duk wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah duk wanda ya sallama kansa ga Allah Sa'id ibn Jubair Allah ya rahama gare shi babban almajirin Abdullah ibn Abbas Allah ya Allah ya kara yarda gare shi da babansa ya ce ma'anar man aslama wajhahu lillah bi ma'ana man akhlasa dinahu lillah wa huwa muhsin shi kuma yace ma'anansa wattaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mika wuyansa ga Allah ma'anansa duk wanda ya tsarkake addini ga Allah wa huwa muhsin yana mai kyautatawa tsarkake addini ga Allah shine ikhlasi da rashin shirka da rashin riya sannan kyautatawa a cikin addini shine ayi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ittiba'u sunna to wannan shine ma'anar wato wannan wannan shine fassarar Abu Aliya shine fassarar Sa'id ibn Jubair shine fassarar Ikrima da yawa daga cikin sahabbai tabi'ai da haka suka fassara ma'anar wannan kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Kathir da kuma Ibn Jarir at-Tabari Allah ya musu rahama sai Allah ya ce falahu ajruhu inda rabbi duk wanda ya cika wannan shine wanda yake da ladansa a wurin ubangijinsa wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki ibnu kathir yace wala khawfun alaihim fima yastakbilunahu wala hum yahzanun fima madha mimma yatrukunahu su ba sa da tsoro akan abin da za su samu a nan gaba mala'iku za su rinka rarrashin su suna ce da su ko da kun mutu ba matsala aljanna za ku samu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم wannan sai sa sai su daina jin tsoron gaba sannan za su rinka ce musu ‘ya'yanku kuka bari kuke damuwa matan da kuka bari kuke damuwa dukiyoyin da kuka bari kuke damuwa Allah ya muku babban tanadi a kiyama abin da kuka bari a baya na gaba ya fi shi kyau sannan kar ku yi bakin ciki ku rabu da jin daɗin duniya ai duniya ba daɗi ma ake ji ba daɗi kan ba kuma ji shi ba sai an je can za ku gani sa'an nan kuna jin bakin ciki ne akan kun bar ƴaƴanku to Allah shi zai rike muku su inna inna ma inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin Allah shi ke jibintar al'amarin nagartattu don haka ƴaƴanku Allah zai rike muku su matan ku kuke jin tsoro wane duk sai su rinka sai zama ba sa bakin cikin abin da suka bari a baya kuma ba sa tsoron abin da za su samu a gaba to ina matsala a yanzu suna hira da mala'ika mala'ikan da da tsoro suke ji yanzu suna hira da su suna jin shauki suna ce ku dauke mu mu tafi tare da ku sannan suna ba su labarin gaba ai mutuwa ake cewa kar ku ji tsoro in an zo daukan mutuwan a cikin sauki za a muku ba za ku sha wahala ba kuma an je lahira akwai kyakkyawan sakamako dama da mu mutum akan mutuwa zafin mutuwa da kuma me za a je a tarar sai a ce masa garanti maganar gaba ba matsala sai ce cap to saura matsalan baya ƴaƴa da mata da wane ne sai a ce masa walahum ya azanun karka ji baki bakin ciki karka ji wani damuwa ba wata matsala duk abin da ka bari Allah zai zama ka khalifan zai zama khalifanka a kansa kuma duk abin da ka bari da kana jin daɗin sa a nan gaba za ka samu wanda ya fi shi shine falahu ajruhu inda rabbi bi ma'ana falahu sawabuhu inda Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma ba sa da tsoro ba sa da bakin ciki wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin suka ce ɗaya ne daga cikin ayoyi da suke nuna asalin ma'anar kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah man aslama wajhahu lillah shine la ilaha illallah wa huwa muhsin shine muhammadun rasulullah sannan wannan shi yake nuna kamar yadda ibnu kathir yace ginshikai na rukunan aiki da zai karbo a wurin Allah guda biyu a wurin kowane bawa duk wanda yake so idan yayi aiki Allah ya karba to ya cika abin da wannan aya ta ce na farko ya zama aslama wajhahu lillah a yayin da zai yi aikin ya mika wuyansa ga Allah ya mika kansa ga Allah ya fuskantar da fuskarsa ga Allah bi ma'ana ya tsarkake niyyarsa ya aikin saboda Allah shine ma'anar man akhlasa niyyatahu lillah duk wanda ya tsarkake niyyarsa shine ma'anar man aslama wajhahu lillah duk wanda kuma da ya zo yin aiki sai aiki ba irin na saboda Allah ba to Allah ba zai karbi aikin ba irin wannan aikin shine irin aikin munafukai wannan aikin shine irin aikin masu riya irin waɗanda sun yi aikin amma Allah baya son aikin wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya sun yi aiki nasiba aikin ma na wahala sun yi ta wahala amma Allah ba zai karba ba an fahimta su munafukai su kuma sun yi aiki ne amma dama suna yin aikin su ne saboda mutane su gani innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila su suna yi ne don mutane su gani su ce suna yi fawailun lil musallin alladhina hum ma'an salatihim sahun allazina hum yura'un waɗanda suke yin sallah don a gani to irin waɗannan duka ba su yi man aslama wajhahu lillahi ba shi yasa aikin su ya rushe akan irin su ne Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu zo ga aikin su sun yi aikin gashi an kawo amma wannan aikin gaba daya sai mu mai da shi kamar kura da aka watsa irin su ne Allah ya ce wallazina kafaru a'maluhum katarab بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب Allah ce su kafirai waɗanda suka yi aiki ba don Allah ba amma sun yi aikin a'maluhum to aikin da duk suka yi kasarab kamar yadda kake ganin ƙawalwalniya ne kamar yadda kake ganin abin da ake ce ruwan mayu idan akwai dutse ko kamfa ko kwalta tana wanke tas sai ana ana tsananin zafin rana sai ka hango daga can nesa za ga kamar akwai wani ruwa a can sama kake hangowa yana kamar tururin ruwa yake tashi wannan shine sarab biqi'a wanda yake kan irin wannan fakon yahtabuhu dham'anu ma'an za ga kamar ruwa ne a kwance za ka hango amma ƙarya ce sai ka zo ga ba komai a wurin Allah ya ce sai mutum yahtabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu sai mutum ya zo wurin lam yajidhu shay'a sai ga ashe ba komai a wurin to wannan shine irin aikin da waɗannan mutane suke yi a haka zai zama aikin banza saboda ba su yi man aslama waje lillah ba sannan wa huwa muhsin ya zama yana kyautatawa suka ce kyautatawa shine mutum ya yi aiki da ya dace da wato karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk wanda ya aiki kuma bai dace da koyarwar annabi ba sallallahu alaihi wasallama to shi ma yana yin aikin banza ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad hadisin na na Aisha kamar da yake cikin sahihu Muslim duk wanda ya aiki wanda ba mu muka sa shi ba to wannan aiki mun mayar masa shine ma'anar fa huwa rad to kuma wannan shine Allah ya hada su a cikin waɗansu ayoyi da suke nuna duka wannan ma'anar wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا da faɗin Allah maɗaukakin sarki a makamarciyan wannan aya cewa man aslama wajahu lillah sai Allah ce wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatul umur a cikin suratul luqman duk makamancin irin wannan ne duk wanda ya miƙa wuyarsa ga Allah alhali yana kyautata bi mana wanda ya tsarkake aiki saboda Allah kuma yana bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ya hada waɗannan sharuɗa guda biyu a ƙarshen suratul kahf faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا شنو وهو محسن kaga aikin da ya dace da na manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine ma'anan aslama wajhahu lillahi bi ma'ana akhlasa niyyatahu wa amalahu lillahi wanda bai nemi wato lada ko kyautatawa ko samun karbuwa a wurin kowa ba sai a wurin Allah to wannan shine ma'anar wa man wato cewa bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله شاء
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
الله يا البركة Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ya ce Yahudu da Nasara suka ce, ai Yahudawa suka ce, wa qalatil Yahudu laisatin Nasara ala shay Yahudawa suka ce, ai Nasara ba akan komi suke ba, wa qalatil Nasara laisatil Yahudu ala shay Nasara ma suka ce Yahudawa ba akan komi suke ba, wahum yatluna alkitab suna faɗar wannan alhali suna karantawa suna karanta littafi kadhalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim haka ne waɗanda ba su sani ba ma suka faɗa gabanin su kadhalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim waɗanda ba su sani ba su ma irin wannan magana tasu haka suka faɗa fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda wato wannan almajirin nasa Sa'id ibn Jubair ya rawaito al-Imam abu ja'far ibn jarir at-tabari da kuma ibn abi hatim duka sun ruwaito da isnadin su zuwa abdullahi ibn abbas cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wasu baki wata tawaga ta nasara daga najran suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo yin tambayoyi na comparative religion akan addinin Kirista da kuma Musulunci sun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yana karantar da mutane wani abu na addini da yace an saukar amma akwai bambance-bambance da nasu kuma ya ce shi ma annabi ne su kuma akwai abubuwa da suka karanta a littafin su da yake kama da abin da yake karantarwa amma su a cikin nasu akwai abubuwa da suke yi wanda shi ya ce babu shine kamar cewa annabi isa ɗan allah ne kamar cewa allah uku ne ko allah ɗayan uku ne waɗannan shi ya ce ba haka ba ne shi ya ce allah ɗaya ne amma a cikin karantarwarsa akwai abin da suka dace da abin da ke cikin karantarwarsu imani da tashin kiyama imani da mala'iku imani da annabawa na baya imani da littattafan allah yin ibada sau da kafa da kuma abubuwan da ake karantarwa a cikin addini na mu'amala tsakanin mutum da mutum to sai suka zo domin su tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ba su kyakkyawar karba ya musu kyakkyawar tarba ya sauke su a cikin masallaci duk da cewa su ba musulmi bane nasara ne kirista kenan annabi ya zauna da su aka ta tattaunawa to sai yahudawa suka samu labari kun san annabi sallallahu alaihi wasallam zaman sa a madina yana tare da makwabtaka da yahudawa amma ba kiristoci amma ya yi mu'amala ta jakadanci tsakaninsa da kiristoci waɗanda ya tura sahabbansa zuwa gare su a habasha da kuma yanzu waɗannan da suka kawo kansu daga najira to malaman yahudawa ahbar da suka ji sai suka zo suna zuwa su ma suka shigo masallaci sai aka zauna to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su irin wannan sai suka ji haushin ta yaya annabi zai zo ga waɗansu mutanen da abokan adawarsu ne zai zo yana basu su ba a basu irin wannan matsayin ba don haka sai suka zo suka fara musu da junansu sai yahudawa suka ce da su kudin suwaye ne kan ba kuna wanda kuka ɓata addini ba annabi musa zo da addini da attaura kuka zo ka cewa wani annabin daban ya zo bayansa sai suka zagi annabi isa sai suka ce ai ku kafirce wanda kuka yi wa annabi Musa wannan abin da kuka yarda wani annabi dan wata mace kaza suka zagi sayyidina sayyidatuna Maryam alaiha salam dama kun san sun saba suka zage ta suka zage annabi Isa suka aibanta shi sai suka ce ku kafirai ne ai addinin banza shine ma'anar laisatin nasara ala shay a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ake wannan su kuma kiristoci sai suka ce a'a ku ne da yan banza addinin ku na banza kuna kai annabi Musa da ya zo ya tsaya a wani wuri annabi Isa da ya zo wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum ya zo don ya halatta muku abin da aka haramta muku yayi muku kaza muku kaza sai kuka kiyarda da shi har kuka nemi za ku kashe shi su a wurin su ma kuka giciye shi kuka yi kaza kuka yi kuka ce mahaifiyarsa karuwa ce kuka ce kaza kuka aibanta shi ai ku ne kan kafirai lamba daya laisatul yahudu ala shay kuna fahimta yahudawa sai suka ce wa annabi kaga waɗannan ba addinin gaskiya suke yi ba mu ne ahlul kitabi na gangariya su ma kiristoci suka ce a'a yahudawan nan mayaudara ne ba addinin gaskiya mu muke kan gaskiya to shine ma'anar wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay wannan ayar ita za ta baka fassarar ayar da muka karanta a baya wa qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara sai ka gane ba wai yahudawa da kiristoci ne suka hadu sai suka ce da yahudu da kirista su ne za su shiga aljanna ba a'a yahudawa sun ce aljanna ta mu ce mu kadai kiristoci ma sun ce ta mu ce mu kadai shine nan Allah yake gaya maka ba a haɗe suke ba saboda a can Allah madaukai a nan Allah ya ce maka sun ce kiristoci ba addini na gaskiya suke ba yahu kiristoci ma sun ce yahudawa don haka kowa yana gani shine kadai akan daidai ina fata an fahimta to shine Allah madaukin sarki ya ce wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay ay wa qalat al yahudu wa za'amat al yahudu anna an nasara laysu ala shay'in sahihin min ad-din min amri ad-din wayannan ba addinin gaskiya suke kai ba wa qalat an-nasara mithla qawlihi su ma kirista suka rama suka ce kuma kafirai ne suka ta kafirta juna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine Allah ce kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihi kaga haka irin wannan abin da suka faɗa haka suke faɗa maganar irin waɗanda ba su sani ba waɗanda ba sa da ilimi ma ka suke faɗa su ma suna yin magana irin na rashin ilimi duk da a baya Allah ce wahum yatluna kitab su suna karanta littafi amma karanta littafin bai musu amfani ba sun bar abin da ke cikin littafin sun so suna faɗar wani abu daban abin da Allah yake so ya gani a tsakaninku ku yi gasa a tsakaninku wajen wa yafi bautar Allah wa yafi tsoron Allah ba kowa rinka guri yana cewa ni ne na Allah sai ka zama na Allah kai aiki a ga ka zama na Allah wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum ku yi aiki sai Allah ya ga aikin ba ka ce mu ne na Allah mu ne ɗan aljanna mu ne ɗan Allah ba Allah ce duk da haka suka gama da kansu shine Allah ya ce a can tilka amaniyuhum wannan kawai gurace gurace ne na banza anan kuma sai Allah ya ce kazalika qala allazina la ya'lamun magana irin ta jahilai kawai suke su ne allazina la ya'lamun waɗansu suka ce allazina la ya'lamun su ne larabawa wato mushrikai kenan Allah ce kaga su fa wa hum yatluna alkitab an ba su littafi amma suna magana irin ta jahilai waɗanda su ba san komai ba wanda ba su da littafi saboda su mushrikai ai wanda aka saukar da alqur'ani akan su larabawa litundira qauman ma unzira aba'uhum su ba sa karanta komai ba su da ilimi to shine Allah ya ce suna da littafi amma suna magana irin ta wanda ba su da littafi su ma wanda ba su da littafi sun ki yarda da addini sun ki yarda sun ce kowa ba daidai yake ba inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim mutadun addinin mu shine daidai na na iyayen mu Allah ya ce wannan maganar ta jahilai ce su kuma ahlul kitab sun zo suna irin maganar jahilai shine ma'anan kazalika qala allazina la ya'lamun wasu kuma suka ce allazina la ya'lamun bi ma'ana allazina la yaqra'una alkitaba min min alyahudi wan nasara akwai wanda su sunan su ahlul kitabi ne amma ba su da ilimi to su masu ilimin kuma suna magana irin na marasa ilimin su sannan zance na uku shine wanda suka ce ka bar shi a yanda Allah ya bar shi a sake kazalika qala allazina la ya'lamun waɗanda ba su sani ba ka suka ce wanda ba su sani nan ba daga cikin alu kitabi suke daga cikin larabawa suke daga cikin sauran mutane suke ko ma waye ne in dai ka ji mutum yana magana yana zagin wane wane ba shine daidai ba mu ne akan daidai kawai ya ta zagin kowa Allah ce wannan wanda ba su sani bane suke yin irin wannan wanda ya sani zai mai da hankali akan yaya ne shi Allah ya karbi nasa ba zai damu da aikin wani ba la nus'alu la tus'aluna amma na'malu wa la nus'alu amma ta'malun damuwarka shine kai ka ji da kanka kar ka ce wane nasa ba daidai ba wane nasa ba daidai ba Allah shi ya san wane ne nasa daidai ana fahimta duk wanda yake kokarin ya kushe na wani kafin ya gina nasa wannan ai aikin wanda bai sani bane ibnu jariri ne tsabar yace wannan yafi dacewa da tafsirin ka bar shi a matsayin kawai a buɗe duk wanda bai sani ba bai sani ba don haka duk wanda ya magana irin ta wanda bai sani ba yayi daidai da wanda bai sani ba ko da shi din ya sani kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah Allah shi zai hukunci a tsakanin su a ranar kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa a ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce ko wanne ya rike nasa addini wanne ya ce shine daidai wanne ya ce shine daidai sai an je ranar kiyama ne Allah zai hukunci Allahu yafsilu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun kamar yadda Allah madaukin sarki yace innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama dukkan waɗannan addinan sai an ji ranar kiyama Allah zai hukunci hada ni khasmani ikhtasamu fi rabbihim ana ta sabani wannan yace mu ne a daidai wannan a ce shine ba shine ba daidai ba to Allah yace ranar kiyama Allah zai tara ku sai hukunci ya gaya muku wane ne daidai wanda yake daidai kan Allah ya faɗa a baya bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce a nan duniya duk yadda kai da su ba za su gamsu su yarda da cewa ba su ne daidai ba sai an je ranar kiyama an gane sai Allah fallahu yahkumu bainahum Allah zai hukunci sai gaya musu da kansa su gane cewa fi ma kanu fihi yahtalifun abinda suke sabanin nan wane ne yake kan daidai to waɗannan ayoyi suna da kakaɗan daga cikin fa'idojin da ke cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalulan ya dukula aljannata illa man kana hudan au nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare wannan ɗabi'a ce ta yahudu ɗabi'a ce ta nasara ka rinka cewa mu ɗan aljanna ne sauran ban da su amma ɗabi'a ta musulunci shine karka ce kai ne dan aljanna ka ce kana fatar ka samu aljanna wani ma kana masa fata ya samu amma in ka keɓe ka ce aljanna ta kuce kawai kowa ma ba zai shiga ba me batar da boko haram ba saboda irin wannan ba cewa duk babu addini daidai sai irin wannan wanda kuma duk bai bar nasa ya dawo ya bi su ba to akan bata yake addinin musulunci ba haka yake ba jama'a mun fahimta addinin musulunci na kowa ne duk wanda ya yi imani duk wanda ya tsarkake Allah a cikin bauta ya tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi sallama wajen imani da biyayya to wannan shi ma kana masa kyakkyawan zaton shi ma dan aljanna ne Allah bai dora raba aljanna a hannun kowa ba kuma Allah ba zai ba wa wani mutum a ranar kiyama ko a nan duniya mabuɗin raba aljanna ba tare da yadda Allah ɗin ya tsara da kansa ba ba mutumin da yake da wannan matsayi don haka gurace gurace na wane ya ce shi ne zai je aljanna shi ma zai ba wane aljanna sai su mabiyan wane su ne za su je aljanna wannan duka gurace gurace ne irin na yahudu da nasara kuma dukan su amani ne ba gaskiya bane wanda duk yake yin irin wannan sai ya je ranar kiyama sai a ce mishi wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur kun zauna yaudara da rudi ya dame ku sai ku ce ku ne kaza ba ku tsaya kun yi aikin kazan ba kuna ce ku ne yanzu kuma gashi kun zo har mutuwa ta zo ta same ku ba ku tsaya kun yi abin kirki ba yanzu wuta za ku ci وقالت اليهود وقالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى tilka amaniyuhum Allah ce wannan gurace gurace ne a addinin musulunci Allah baya son gurace gurace eh mutumin da zai zo yana gani kawai shi Allah zai bashi kaza Allah zai bashi kaza wannan gurace guracen waɗanda ba musulmi ba su suke yin haka afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la'uta yanna malan wa walada mutum haka kawai zai ce fa shi Allah zai bashi kaza Allah zai bashi kaza sannan sai ce in ya mutu ma wala in rujitu ila rabbi la ajidanna wala in rujitu ila rabbi la ajidanna khairan min hamun qalaba in an je lahira ma mu muna da rabo a'a ba a yin irin wannan wannan duk amani ne Allah ko ya ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab ba yawan gurace guracen ku ne ke sa Allah ya baku abinda kuka yi guri ba amlil insani ma tamanna duk abinda dan adam kawai yayi guri sai ya samu ba haka bane falillahi al-akhiratu wal ula da haka irin wannan gurace guracen bai dace ba addinin musulunci kar mu rika yi mutum ya rinka daukawa cewa abu kaza su ne Allah zai ba su abu kaza Allah bai bara wasu wani ba wannan ba daidai bane mutumin da yake kan tafarki na daidai bala man aslama wajhahu lillah wanda yake kan tafarkin Allah to shine wannan zai ci cewa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim wannan shine zai ce ina tafarkin Allah dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kuma shine wanda mutum idan ya tsaya a kai zai yi fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitrat Allah mutum ya tsaya akan addini aiki yake yi sai dai ce mutane su dubi aikinsa su dubi imaninsa su dubi nagartarsa su yi koyi da shi amma ba ya ce duk mutane sun bata shi ya shiryu ba ba haka bane shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da annabi Allah ya san ɗari bisa ɗari akan daidai yake amma Allah ya koya masa ladabin zance kar ya ce wa mutane duk su sun bata shi kaɗai ne yake shirye a'a duk da yana shiryen kul innani hadani rabbi kuma Allah ce da shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma Allah ce masa innaka ala hudan mustaqim amma duk da haka Allah ya ce masa ka rika ce musu wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin da mu da ku dai ɗaya yana shirye ɗaya kuma ya bata ku kun san amsar ai waye ya batan waye ya shirye an fahimci wannan kai ka san a shirye kake a hanyar Allah kake ka yarda in ka dubi yan bata batattu daga cikin kafirai batattu daga cikin yan bid'a duk wannan kana fata a ce Allah ya sa su dawo irin naka to amma a lokacin da ka zo da'awa baka ce musu dukkan ku yan wuta ne mu ne kadai yan aljanna ba a haka wannan tilka amaniyuhum irin amani irin na yahudawa ne an fahimci wannan da kyau Ul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan shine ka'ida a cikin musulunci hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk abin da mutum ya faɗa ka ce ya kawo hujja ba faɗa ba duka ba zagi ba hayaniya ba ɗaga hankali ba ta da kura in mutum ya zai ce kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne sai ka ce to abinda Allah ya ce ma wasu a baya da suka yi irin naka ya ce da su hatu burhanakum in kuntum sadiqin kai ma yanzu hati burhanaka in kunta sadiqa me hujja an fahimta wannan shine addinin musulunci ba maganan fada ba maganan waye me yasa kace waye yake wai fada kaza a dakiwa ne a ce yayi kaza a a ya kawo hujja in bai kawo hujja ba a hana shi an fahimta ko sannan kuma wannan ya nuna cewa duk mai gaskiya yana da hujja duk wanda ya kasa kawo hujja to ba mai gaskiya bane ul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk da'awa ta musulunci da duk da'awa ta sunna ta gaskiya ce saboda akan hujja aka dora ta haka idan mutum ya zo ya kawo duk abin da zaka je a da'awa ta addini da'awa ta sunna in aka faɗa sai ya ce liqaulihi ta'ala saboda Allah ya ce liqaulihi alaihi salatu wassalam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shine hujja amma duk mutumin da in ya zo hujja sai dai ya buga misali sai dai haɗe-haɗe kai ba ka ganin kai kayi kaza to ai kai ma kana gani kayi kaza kawai ka kawo aya ka kawo hadisi haka Allah ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko haka yayi shine ma'anar kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sannan duk mutumin da aka ce kawo shaida don Allah kare ya faɗa ba a rena ka ba an fahimta idan mutum ya faɗi abu sai aka ce menene dalilinka to karka ji haushi saboda Allah ma haka yace idan mutum ya kawo magana to a ce da shi ka kawo hujja idan kana da gaskiya idan baka kawo hujja ba to baka da gaskiya ke fa idh lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wannan ya nuna mana muhimmancin ikhlasi da mutaba'a ikhlasi shine kai aiki saboda Allah mutaba'a shine kai aiki bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana so Allah ya karba wannan shine yake samun lada wanda duk bai haka ba to ba zai samu falahu ajruhu ba ba zai samu lada ba aikin da duk babu sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai babu lada aikin duk da koda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya koyar da shi amma kai ba kai aslama wajhahu lillah ba ba saboda Allah kai ba kai ne saboda a ce ka iya ko saboda a ce kana yi to kai ma ba za ka samu ladan komai ba ba za ka samu falahu ajruhu ba sannan da Allah yake inda rabbihi a wurin ubangijinsa wannan ya nuna falalar da Allah yake da ita rahmar Allah tana da yawa duk wanda yayi abin kirki Allah ba zai ce wane biya shi ba falahu ajruhu inda rabbi Allah ne zai biya ka da kansa inna lil muttaqina inda rabbihim جنات النعيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم أولين أبنججين سيكي don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce falahu ajruhu inda rabbi ladansa a wurin ubangijinsa yake wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma ba sa da tsoro ba sa da fargaba babban abin da ɗan adam yake fata kenan a duniya a ce Allah ya kwaranye masa damuwar gaba ya kwaranye masa damuwar baya damuwar gaba shine kana tsoron yaya za ta kaya duk farin cikin ka akan jiya idan kana tsoron gobe zaka ji daɗin jiyan ya rushe sannan duk yadda kake ganin gobe ba matsala idan jiya baka ji daɗi ba za ka rinka tunawa kana jin bakin ciki to duk wanda yake ya bi hanyar Allah fala khawfun alaihim baya da tsoron gobe wala hum yahzanun kuma baya da bakin cikin jiya sana Allah madaukakin sarki yace wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay wa hum yatluna al kitab yahudawa sun zagi kiristoci sun zagi nasara nasara sun zagi yahudawa amma Allah ya ce duk da cewa suna karanta littafi ashe bai kamata mai karanta littafi ya zagi wani ba wahum yatluna alkitab wannan wawun din haliya ce hala kaunihim yatluna alkitab lakin ya'ibu ba'dhum ba'da wannan yana aibanta wannan yana ce shi ba kowa bane wannan ma banza ne laisa ala shay wannan din ba kowa bane wau mai tunani kana karanta littafi a'a ba za ka zabi ko abin da kana karanta littafi duk wanda ya haka yayi halin yahudu ko ya halin nasara mimma qalla minhu aukatu ko da yawa ko kaɗan amma dai akwai sansanin yahudu ko nasara a jikin mutum idan zai yi ta zagin kowa kowa laisa ala shay kowa bai yi daidai ba Allah ya kiyaye to shine Allah ya ce kazalika qala allazina la ya'lamun duk wanda yake magana irin wannan yana magana ce ta irin waɗanda ba sa da sani ko da yana da'awar ya sani bai sani ba Allah ya ce wannan magana ce ta alladina la ya'lamu suwa alladina la ya'lamun su ne zamu zo mu ji magana su a can gaba wa qala alladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya shine Allah ya ce kazalika qala alladina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawm alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Allah zai hukunci a tsakanin su a ranar kiyama cikin abin da suke sabani duk abin da kuka yi saɓani da wani ya faɗa ba daidai ba ka faɗi ba daidai ba ka faɗi abu naka ya faɗi nasa to ka yi haƙuri idan ya maka irin hali na yahudawa ya ce laisa ala she kai karka yi haka ka jira Allahu ya kuma bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yaftalifun a ranar kiyama Allah zai hukunci ya ji wane ne daidai din wane ne batacce wane ne kaza wane ne kaza duka Allah madaukakin sarki ba zai bar komi ba tare da yayi hisabi akai ba komi daga cikin ayyukan mutane kaɗan da mai yawa ba wanda Allah ba zai hukunci a kai ba kuma musamman abin da mutane suka yi saɓani a kai wannan ya ce nasa daidai dai wannan ya ce ba daidai ba Allah Ubangiji ya ɗora mu akan daidai kurakure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh